الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha littafi ne na babban malami al'allama nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na goma sha tara cikin wannan littafi kuma muna cikin babi na goma babin da ke bayani game da wankan mamaci to mun tattauna wata gaba a darasin da ya wuce game da wankan wanda ya yi mutuwar shahada to sai muka karanta cewa ba a shar'anta yi wa shahidi wanka ba in dai wanda ya yi shahada ne a wurin jihadin ɗaukaka addinin Allah ko da ku an samu haɗuwar janaba da kuma ainihin mutuwar tasa to ba fa za a yi masa wanka ba to shine muka karanta hadisai akan haka mun karanta hadisin Jabir radiyallahu anhu inda annabi yake cewa game da waɗanda aka kashe a yakin Uhud suka yi shahada yace idfinuhum fi dima'ihim wato ku binne su a cikin jinin su walam yaghsilhum annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada izini a yi musu wanka ba faƙala ana shahidun ala ha'ula ce ni ne zan zama shaida akan waɗannan da aka kunannaɗe su haka a cikin jininsu fa innahu laysa jarihun yujrahu fillahi illa ja'a wajruhu yawmal qiyamati yadmi babu wani wanda za a jin masa rauni a jikkata shi a kashe shi wajen ɗaukaka addinin Allah face ya zo ranar tashin alkiyama raunin nasa yana jini an launu launu dam war rihu rihu miskin kamar yadda muka karanta mun karanta hadithin abi barzatul aslami wanda shi ma yana fa'idantar da mu haka cewa lokacin da aka je wani yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayar dawa-dawa aka rasa ma'ana dawa-dawa ya yi shahada sahabbai suka lissafa iya wa'inda suka iya gani ko suka san cewa an kashe su sai yake cewa banda su ba wani da aka rasa suka ce e babu sai ce a to ina julaibib da aka ku nemo mun julaibib da aka sahabbai suka bazama wajen neman wannan sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a nemo mai suna julaibib ana zuwa aka tarar da shi a gefen wasu mutum bakwai ya kashe su sannan kafiran suka yo ca su ma suka kashe shi da aka aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansa yace qatala sab'atan thumma qataluhu yace mutum bakwai shi kadai ya kashe sannan kuma suka kashe shi hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu annabi ya faɗi wannan sau biyu ko sau uku sannan annabi ya shimfida zira'in sa mai albarka aka dora gawar julaibib akan hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin ɗauka sai hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka tona kabarinsa aka sa shi a cikin kabarinsa ba a ambaci cewa an yi masa wanka ba wannan ruwayar ita ma mun karanta ta a satin da ya gabata akwai hadisi na uku na Anas shi ma dai yana fa'idantar da haka cewa shuhada Uhudin wayanda suka yi shahada su Sayyidina Hamza su Mus'ab da ire-irensu dukkaninsu lam yugassalu ba a yi musu wanka ba an binne su su ne da jininsu kuma ba a yi musu sallah ba gairu hamza an gane ko wannan shi ma hadithin mun karanta shi sannan akwai hadithin da muka karanta na hudu inna sahibakum taghsiluhul malaika lokacin da aka ce ainihin hanzala ibnu abi amir yayi shahada a yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna sahibakum taghsiluhul malaika fasalu sahibahu fasalu sahibatahu faqalat suka tambayi matarsa tace kharaja wa huwa junubun lamma sami'a al-ha'i'a faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lidhalika gassalathu al-malaika wannan shi ma mun karanta wannan hadisi din a darasin da ya gabata to mun tattauna game da kuma babi na goma sha ɗaya babin wato sanya wa mamaci likafani bayan an gama wanka kenan bayan an gama wanka wajibi ne a nannaɗe mamaci cikin likafani saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa kafinuhu fi wato fi thawbaihi game da wanda ya mutu a wajen aikin haji sakamakon fadowa daga kan abin hawarsa ko taguwa wannan hadisin imamul bukhari imam muslim sun fitar da wannan hadisi haka mun karanta hadisin da yake cewa hajar nama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wato hajar nama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtagi wajha Allah fawajada fawajaba ajruna ala Allah faminna man mada lam ya'kul min ajrihi shay'an minhum Mus'ab bin Umair shi ma wannan hadisin karshen sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da'uha mimma yali ra'sahu lokacin da ake ta faman a sa mai likafani sai zamto in an rufe kan sai kafa ta fito in an rufe kafa sai kai ya bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ja mayafin nasa ko tufar tasa ta rufe kan in ya so kafar tasa kuma sai a sanya izhir wato tsaure ciyawa ce ku sanya ta a cikin wato kulullube kafar tasa wannan hadisin shi ma mun karanta shi satin da ya gabata daga cikin abin da ake bukata wannan na farko kenan sanya wa mamaci likafani to abu na gaba kuma shine yambage an ya kunal kafanu da'ilan sabigan yasturu jami'a badani wai ana son likafanin ya zamanto ba wani mai ado ba ko tsada sannan kuma ya zamanto mai kauri wanda ainihin wato yambagi an ya kuna likafanu da'ilan sabigan ya zama kuma mai yalwa da zai sitirce gabaki ɗayan jikin mamaci saboda hadisin Jabir dan Abdullah annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fa dhakara rajulan min ashabihi qubida fa kuffina fi kafanin ghairi da'ilin wa qubida laylan فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع معنى أبو نبي شيني أنا سان أكوتة الكفن كر أجمع ماما شيني أنا كو كسكن تشان كايا كو واتوسم مكري كو شيسا ده هجا كسكوري نيسا ونسب ماذا أكيسا وأنا أو ko kun kula ana wannan ko duk da cewa ba a cikin likafana ake sa ba kabarin ne ko ko kayansa ne ake cewa ne ko menene in an zo wannan magwajin sai a ce shi ma ku jefa shi ciki ana son a cire dukkan wani abu a tsaftace ma gudu a gyara sai kuma a zo da wani tsumma kila ma a bola aka yago shi aka zo kawai aka yi magwaji da shi sai kuma a ce a jefa a ciki ba mu sani ba ko kun kula da wannan shi ba an gane to wannan kaga duk abu ne wanda babu shi a cikin karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyautata likafani to a karkashin wannan mun karanta hadisin da imam muslim ya fitar da shi da ibn al-jarud da abu dawud da ahmad dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun bal huwa hadithun sahihun ya ce ba ma hasanun bane shek albani ya ce hadisin ya kai matakin siha domin isnadinsa daga jabir sahihun ne fa kaifa idan damma ilayya hadithu abi qatada to ina ga kuma an hada da hadisin abu qatada wa da haka siddiq hasan khan ya kawo shi a cikin ar-rawdatun nadiya wato li muslim fa wahima sai jingina shi zuwa ga muslim sai ya kuskure wal ziyadatu li ahmad wannan da mun karanta satin da ya gabata qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala al-ulama malamai suka ce wal muradu bi ihsanil kafani abinda ake nufi da kyautata kafani ana nufin nazafatuhu wa kasafatuhu wa saturuhu wa tawassutuhu wannan shi ake nufi da in za a sanya wa mamaci likafani a kyautata likafanin malamai suka ce kyautata likafani shine nazafatuhu tsaftar likafanin kaga daga cikin abin da zai tabbatar da tsafta sabon yadi ma aka sa kaga akwai tsaftace yake kenan da wuya kaga yanzu mutum ya mutu an rasa likafani sabo duk talaucinsa da babunsa sai tsohon yadi ko tsohon tufafi a dako a ce a yi masa likafani da shi za ga duk yanda ake sun da akwai waɗanda sukan taimaka wani lokaci a ba da kuɗin ko kuma akwai inda ana siyan likafanin a ajiye in mamaci ya rasu a je a karɓa da haka ana buƙatar cikin kyautata likafani ya zamanto mai tsafta wa kasafatuhu kar kuma ya zama shara-shara likafani ana so ya zamanto saƙasa ta, ta, ta, ta yi duhu kar ya zamanto da an sa shi za a dinga ganin jikin mutum saboda bai yi kauri ba ana son daga cikin kyautata likafani kasafatuhu likafanin ya zama yana da kauri wa saturuhu sannan likafanin ya zamanto yana da yalwa da zai suturce mamacin wannan in akwai wadata a samu yalwataccen likafin wanda gaba ɗaya tun daga kan mamaci har zuwa kafa ya zama an an suturce shi wa tawassutuhu sannan ana son tufafin likafani ya zama to matsakaici kar a duba kaskantacce kar kuma a duba mai tsada can da yawa saboda wanda ya mutu din wani babban mutum ne a ce bari a siyo yadi dan dubu kaza kaza mai tsada a'a ya zama to mutawassit walaysa al-muradu bihi sarafu fihi ba wai ana nufin yin ta'adi da barna da kuɗi a cikin yin likafani wal mugalata da kuma tsada wana fasatahu da kuma wato zababbansa ba haka ake nufi ba ba ana nufin kyautata likafani a samu wanda da ka kalla za ka ga an yi barna a ce diyadi ɗaya ana sai da shi dubu takwas takwas ko diyadi ɗaya ana sai da shi dubu goma sha biyar biyar misali kuma zai ci kamar yadi biyar ku kaga wannan ya zamanto akwai asarafu a ciki akwai yadi wanda yake mai kyau dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu misali aka sai irin sa yadi hudu ko biyar gwargwadon abin da zai isa ya wadatar amma a ce duk yadi ɗaya ana sai da shi dubu kaza to wannan ba shi ake nufi da ihsanul kafan ba sannan kar ya zamanto sai an duba zaɓaɓɓe a kawo ka ce a wannan bai ba sai an ba zaɓaɓɓe domin aka samu zaɓaɓɓe kaga dole zai tsada to duk wannan sai an kiyaye ba shi ake nufi da wato ihsanul kafani ba as-sarafu fihi yin barna barnad wato barnatar da kuɗi wajen likafani wal mugalata da kuma tsad mai tsada wa nasafatahu wa nafasatahu da kuma ya zamanto zababbe wanda yake na musamman wa amma ishtiradu an amma ishtiradun nawawi fil majmu' كونه من جنس لباسه في الحياة لا أبخر منه ولا أحقر ففيه نظر عندي شك ناصر الدين الألباني يتي أما غمد شرط عند إمام النووي يسنيا غمد لكفني a cikin littafinsa al-majmu mujalladi na biyar shafi na 195 zuwa 197 kaunahu imamu nawawi sharaɗin da yasa cewa kasantuwar likafani sai ya zama min jinsi libasihi ya zama irin jinsin tufafin da mamacin yake sanyawa fil hayati a cikin rayuwarsa ta duniya la abkhara minhu ba wanda ya fi nasa alfahari ba wala ahqara ba kuma wanda ya fi nasa kaskanci ba idan gizna yake sawa kenan a wannan kaulin na Imam Nawawi kaga kenan sai an samu yadin gizna sai a dinga a masa likafani ma'ana shine irin jinsin tufafin da mutum yake sawa in boyel mutum yake sawa to sai a samu irin jinsin kayan da yake sawa yake cewa wannan sharadin da Imam Nawawi ya sa cewa wai likafanin ya zama daga jinsin abinda mamaci ke sawa a rayuwarsa kar a siyo wanda ya fi nasa da yake sawa kar kuma a siyo wanda ya yi ƙasa da nasa nazarun indi shak albani ya ce wannan magana ta imamun nawawi akwai abun duba a wajena akwai abun nazari a cikinta a wajena id domin annahu ma'a kaunihi mimma la dalila alai duk da cewa wannan magana ko wannan sharadi da imamun nawawi ya kawo na daga cikin sharaɗin da babu wani dalili ko hujja a kansa faqad yakunu libasuhu fil hayati nafisan aw haqiran fa kaifa yuj'alu kafanuhu min jinsi zalika zai iya yiwa tufafinsa a rayuwar duniya ya zama nafisan irin tufafi ne zababbe mai tsada aw haqiran ko kuma kaskantaccen tufafi yake sanyawa a lokacin yana raye fa kaifa yuj'alu kafanuhu albani ya ce ta yaya za a sanya likafaninsa min jinsi zalika na irin jinsin abin da shari'a ta hana in mai tsada ne shari'a ta hana likafani zama mai tsada in kaskantacce ne shi ma shari'a ta hana a sanya mai tsada mai kaskantacce to ta yaya za a ce wannan kuma wai shi za a dinga la'akari da shi a rayuwarsa tufafin da yake sawa irin jinsin tufafin da za a yi masa likafani da shi kenan yace wannan magana na farko babu dalili akan ta sannan kuma ta ci karo da maganar cewa ba a a sanya mai tsada da yawa zababbe kamar yadda ba a sanya likafani ya zama kaskantacce wulakantacce fa idza daqa al-kafanu an dhalik wa lam yatayassar as-sabigha sutira bihi ra'suhu wa ma tala min jasadihi wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila alayhi shay'un min al-idkhiri aw ghayrihi min al-hashishi wa fihi hadithan Shak Albani yake cewa fa in daqal kafanu an zalika idan likafanin ya kuntata ba shi da yalwa da zai lullube dukkan jikinsa walam ya tayassari sabiga wadataccen bai samu ba ba shi da wadata ba shi da kudin da za a siyo yadin a yalwace sutira bihi ra'asuhu sai a suturce kansa da likafanin wa ma dalamin jasadihi da kuma abin da ya tsawaita daga jikinsa wa ma baqiya abin da ya rage minhu na jikinsa makshufan a buɗe ju'ila alaihi shay'un min al-izkhir sai a sanya wani abu na ciyawa tsaure a gurin augairihi ko wani ciyawa tsaure kamar darbejiya da ake sawa ko maina da ake sanyawa a wasu wuraren min al-hashishi na ciyawa wato sai a sanya abin nan kenan kaga idan ya zamana babu yalwa ko wadata da za ta iya sa a yi likafanin a yalwace sai zama iya abin da aka iya samu in an lullube kan sai kafa ta fito in an ja likafanin kafa sai kuma kai ya fito to sai a ja a lullube kan in ya so kafar ita kuma sai a sanya ciyawa ko izhir ko maina ko wani abu mai kama da haka wa fi hadithani akan haka akwai hadisai guda biyu al-awwal hadisi na farko an khabbab ibn al-arat an karɓo daga sahabi khabbab ibn al-arab fi qissati mus'ab a kissar nan ta sahabin nan mus'ab ibn umair radiyallahu anhuma wa qawluhu fi namiratihi wa qawlihi da fadin sa fi namiratihi game da bargo ko mayafin da ke jikin mus'ab bin umair annabi sallallahu alaihi wasallam ce da'uha mimma yali ra'sahu ku sanya wannan mayafin ku lullube abin da ke kansa da abin da ke kusa da kansa wa fi riwayatina wata riwaya gabdo bihara asau ku lullube masa iyakan da shi wa ja'alu ala rijlaihi al-izkhir in yaso sai ku sanya izkhir ciyawa tsaure wato a daidai kafarsa muttafaqun alai wa taqaddama bi tamamihi fil mas'ala wannan hadithin Imam al-Bukhari Imam Muslim sun fitar da shi kuma hadithin ya gabata a mas'ala ta 34 shafi na 57 الثاني حديث نبي عن حارثة بن مضرب عن كربو دق حارثة ابن مضرب رضي الله عنه قال yace da khaltu ala khabbabin wa qad iktawa fi batnihi sab'an Haritha bin Mudarrib yake cewa na shiga wajen sahabi Khabbab bin al-Arat an yi masa sakiya ko lalas a cikin sa wuri ɗai ɗai ɗai ɗai har wurare guda bakwai yana jin jiki faqal sai ce laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yatamannayanna ahadukumul mauta latamannaitu sai ke cewa haritha ibnu mudarrib yace wallahi yace ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce la yatamannayanna ahadukumul mauta kada ɗayan ku yayi burin gare ya mutu saboda wata rashin lafiya da take damunsa latamannaituhu Khabbab bin al-Arad yace da nayi burin gara in mutu saboda shi kadai ya san cikin sa ko ina an yi masa alkayyu ko ina ruwa ne an an an yi masa lalas to da yana jin jiki shine Haritha bin Mudarrib yaje duba shi yace wallahi ba dan naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku yayi burin mutuwa duk yanda cuta ta yi tsanani kar mutum ya dinga burin gara ya mutu to ba dan wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni kam yanda nake jin jikin nan nawa latamannaitu huda nayi burin gara in mutu ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن أربعين ألف درهم yace na tuna lokacin da nake gani na tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kwandala bana mallaka bana mallakar ko dirhami amma wa inna fi janibi baiti yanzu a gefen ɗakin nan nawa al'ana magana nan da nake muku la arba'ina alfa dirham ina da dirhami dubu arba'in ثم أتي بكفنه فلما رآه بكى وقال ولكن حمزة لم يوجد له كفن lokacin da aka ga dai yanayin jikinsa sai aka zo da likkafanin da in ya cika za a binne shi falamma ra'ahu yayin da ya ga likkafanin baka sai ya fashe da kuka kaka dauka ko kukan kada ya mutu ko ko fatan mutuwa ma ake masa a'a kukan da yake yi yace walakin na waƙala sai ce walakin na hamzata sai dai hamza baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yujad lahu kafanun ba a fa iya samun likafanin da za a yi masa a lullube jikinsa da shi ba illa burdatun malha sai wani bargo mai ɗige-ɗige fari da baƙi shine malha ay mukhattat sauda wa baida wato sai wani mayafi wanda yake da zane-zane ko dishe-dishe baki da fari a jikinsa shi ba aka iya zuwa aka yi masa likafani da shi idza ju'ilat ala ra'si in aka jawo wannan mayafin aka lullube kansa qalasat an kadamaihi sai ya tattare daga kafafuwansa ma'ana sai nan ya janye daga kafafuwansa wa idza ju'ilat ala qadamai in kuma aka sanya aka jawo likafan aka lullube kafafuwansa qala sat an ra'sihi sai ya tattare ya rabu da kansa wa ju'ila ala qadamaihi al-izkhir haka aka hakura aka lullube kan kafafuwan nasa kuma aka lullube su da ciyawar izkhir amma ga ni khabbab bin al-arad saboda wadata za a yi min wadataccen likafani yanzu zan bar duniya ma ina da wajen dirhami dubu arba'in a cikin ɗaki kuma na iya tuna lokacin da nake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da bana mallakar a abin nan kaga kenan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan rabo su da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kawo masa wadata mahallu shahid dai shine ga sayyidina hamza an yi masa likafani amma bai yalwatu bai bai zama yalwatacce ba in an lullube kan kafar ta fito in an lullube kafa kai ya fito aka ce a lullube kan kasan kafa kuma sai a sa ciyawa akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi mujalladi na shida shafi na 395 bi hadha tamam da wannan cikakken wato cikakkiyar ruwaya ce wa isnaduhu sahihun kuma isnadin ta ya inganta wa tirmidhi imam tirmidhi ya rawaci wannan hadisin duna qaulihi banda fadin sa thumma utiya bi kafanihi sana aka zo da likafanin sa har zuwa karshe wa qala hadithun hasanun sahihun imam at-tirmidhi ce wannan hadisi ne hasanun sahihun وروى الشيخان وغيرهما امام البخاري ده امام مسلم ده وسنسو sun ruwaito hadithi min ɗariƙin ukura ta wata hanyar an nahaya an tamannil maut wato hadithin da yake magana game da hana burin mutuwa duk yanda mutum ya kai ga larura duk yanda cuta ta kai tsanani annabi ya hana ɗaya daga cikinmu ya dinga burin gara ya mutu ko sakan ɗaya aka ƙara masa mutum ya ce la ilaha illallah aka ƙara mai sakan ɗaya ya ce subhanallah aka ƙara mai sakan ɗaya ya ce alhamdulillah aka ƙara mai sakan ɗaya ya ce allahu akbar ai ya ƙaru da aka ita rayuwa in dai cikin bin allah ne ai ana son ta yi tsawo ana fata an gane da aka duk da cewa yana cikin jinya shi kaɗai ke jin abin da yake ji amma rayuwar tasa rahama ce zai iya samun damar yin wasu ayyuka na alkhairi a cikin wannan koda ku ambatan allah ne walahu shahidun min hadithin Anas sannan hadithin yana da shahid daga hadithin Anas nadhkuruhu insha Allah fil mas'alati taliya malai yake cewa mas'ala mai biye da wannan zamu tattauna zamu kawo wannan hadisin zamu ambace shi insha Allah gaba ta 37 wa idha qallatil akfalu wa kathratil mauta jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahidi wa yuqaddamu aktharuhum qur'anan ila al-qiblati li hadithi Anas radiyallahu anhu قال لما كان يوم أهد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه في نمرة وكانت إذا خمرت رأسه بدد رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه رأسه فخمر رأسه فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وقال أنا شاهد عليكم اليوم قال وكثرت القتلى وقلت الثياب وقال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد yake cewa wa idza qallatil akfanu idan kafani yayi karanci wa kathuratil mauta wa'anda suka mutum matattun suka yawa kamar yadda wani lokaci inda bandit nan suke suka ji an kashe an ce an kashe wajen mutum hamsin an kashe mutum talatin an kashe mutum saba'in to a irin wannan dama ga halin fargaba da ake ciki ga kuma yanayin ƙauye ne kila wani gurin ga adadin waɗanda aka kashe da aka sai ga wani lokaci samun wadataccen likafani ya yi wahala to idan aka samu ƙarancin likafani kuma matattu ga su suna da yawa jaza takafinul jama'ati minhum fil kafanul wahidi ya halatta wato takfinul jama'ati minhum sanya likafani na mutane da yawa daga cikin su fil kafanul wahidi aka likafani guda daya wa yuqaddamu aktharuhum qur'anan in yaso sai a fara gabatar da wanda ya fi haddar alqur'ani ila alqiblati zuwa ga alqibla an gane ko yawa li hadithi anasin saboda hadisin Anas radiyallahu an hadisin Anas radiyallahu anhu kale ce lamma kana yawmu Uhud ran da aka yakin Uhud marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Hamza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shigewa ta wajen babban sa sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib yazo ya ganshi wa qad judi'a an tsinke hancinsa wa musila bihi an kataccala shi an masa musula an yi fata-fata da, da, da ainihin wato jikinsa. Faƙal, manzo Allah ce, laula an taji da safiya tufi nafsiya, ba don ‘yar uwarsa safiya kada ta ji damuwa ba a cikin zuciyarta, taraktuhu yanda naga an yi masa ni da ƙyale shi zan yi hatta ta akula hul'afiya har tsuntsaye da ƙwari su cinye shi. Sabida yanda aka yi kata-kata da gawar aka yi gunduwa-gunduwa da shi. ya ce kawai dai na san safiya in bata ji an tattare shi di yanda yake din nan an yi masa sutura ba za ta ji ba daɗi kamar za ta ga ɗan uwanta ba a yi suturta shi ba ya ce amma ba dan ina ga tsoron ko ba dan kada safiya ta ji wannan damuwar a ranta ba to da kyale shi zan yi hatta ta akula hul afiya al afiya hiya siba wa tayr allati taqaw ala al jiyafi fa ta'kulaha wa yujma'u al awafi al afiya jam'i wato ana kiran ana yi musu jam'i da al'awafi al'awafi ko al'afiya shine zakoki da tsuntsayen da suke cin naman mutum ko suke cin gawa in suka ga mushen abu suna ci yace to da zan zan kyale ainihin wato wato wato jikin wato sayyidina hamza radiyallahu anhu wa'annan dabbobi su cinye shi hatta ya hashurahu Allah har Allah ya tashe shi ranar alkiyama min butuni tsairi wasiba daga cikin cikin tsuntsaye da zakoki fakaffanahu fi namira da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa likafani a cikin wani mayafi ko bargo wa kanat idza khammarat ra'sahu ya kasance idan khammarat ra'sahu aka lullube kansa ba da rijilahu sai kafafuwansa su fito wa idza khammara rijla bada ra'suhu idza khammara ra'suhu bada rijlahu idan kansa aka lullube kafa sai ta fito wa idza khammara rijla in ko kafar aka lullube bada ra'suhu sai kansa ya fito fa khammara ra'suhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa a lullube kan wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayra in banda shi babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa salla a cikin shuhada wa Uhud wa qala yace ana shahidun alaikum al-yawm ni shaida zan ba da shaida ni shaida ne akan ku a yau qala yace wa kathratul qatla wa'anda aka kashe din sun yawaita tunda an kashe wajen mutum 70 a yakin Uhud cikin sahabbai wa qallati thiyab sai tufafin likafani yayi karanci ba bai da yawa saboda adadin wa'anda suke bukata sun yawaita wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai ruwaya ya ce wa kana yajma'u thalatha manzo Allah sai yake sa a hada mutum uku wal ithnaini ko mutum biyu fi kabarin wahidin a kabari daya wa yasalu yakan yi tambaya ayyuhum aktharu qur'anan wane ne ya fi haddar alkur'ani a cikinsu fa yi ƙaddamu fil lahadi wai ko a ranar tashin alkiyama kai da hafizin alkur'ani ba ɗaya kuke ba na fata an gane in aka ce wannan mutum alaramma ne mahaddacin alkur'ani bi ma'anar kalima a to ai yanda kaga yana limanci a nan duniya ko bayan an mutu liman ne ka duba wannan yakin uhudu yanzu yanayi ya bayu yawansu ya kai yanda ba za a iya kowa a tona masa kabarinsa ba akwai mushakka a ce kowa sai an masa nasa kabarin a sa shi to za a dade kafin a gama don mauta din wayanda shuhada din suna da yawa da haka sai a iya tona rami mai dan fadi haka sai a jera mutum biyu uku haka a ciki amma duk sanda za a yi wannan sai annabi ya ce wane ne ya fi haddar alkur'ani a cikin su in an ce wane ne fa yuqaddamu sai a fara gabatar da shi ma'ana a fara sa shi fil lahadi a cikin kabari sai kuma wa ce to kuma wani shi bai gama ba amma yana guri kaza sai a sa shi a bayansa haka haka wa kaffana rajulain wa thalatha fi thawbil wahid sai ya sanya mutum biyu ko mutum uku a cikin likafani guda daya qala shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullah shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala ce ma'anar hadith ma'anar wannan hadisi annahu kana yaqsimu thawbal wahid abinda hadisin yake nufi annabi yana raba tufafi guda daya bainal jama'ati tsakanin jama'a da yawa fa yukaffanu kullu wahidin bi ba'dhihi lid-darura sai zaman to an yi sanya wa kowanne ɗaya daga cikin su likafani kwaya daya wato sabida larura maimakon yanzu kaga in ba dan larura ba ai za ga wani lokacin aka mutuwa sai ga mutum an sa masa halli fafa guda uku a sa a kuma shimfiɗa wata a kuma shimfiɗa wannan akwai wadata ana zaune kalau akwai wadata duk ana yin haka amma wannan yanayin da ake ciki bai zai iya bayuwa a yi hakan ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ɗauka misali idan tufafin zai ishe ka a yi maka lifafa guda uku sai a saka a guda ɗayan guda biyun an yi sabin sai kuma a sa wasu a ciki to idan wa illam yastur idan ma aka ga bai sitirce jikin yanda ake so ba tunda girman wani da wani ba ɗaya bane tsayin wani da wani ba ɗaya bane illa ba'dha badanihi sai iya wani bangare wani sashi na jikinsa kawai lakafanin ya iya rufewa ya dullu alaihi tamamul hadith cikon hadithin yana nuni akan haka annahu kana yasalu an aktharihim qur'anan manzo Allah yana tambayar wa ya fi haddar alqur'ani a cikin su fa yuqaddimuhu sai ya gabatar da shi fil lahadi a cikin kabari falau annahum fi thawbin wahidin da a cikin tufafi kwaya ɗaya tak suke jumlatan gaba ɗayan su la sa'ala an afdalihim qabala zalika kai la yu'addi ila naqasi takfin to ai da annabi ya dinga tambayar wa ya fi falala kafin a aiwatar da hakan dan kada hakan ya bayi zuwa ga naqdil takfin sake warware likafanin wa adati abinda malai yake nufi anan shine ya nuna cewa ba wai likafanin ake daukan mutum biyu uku a sa a likafani kwaya daya ba ina fata an gane ma'ana kowa da likafaninsa kowa da likafaninsa sai dai akan yi maja a kabari a kabarin ana iya sa mutum biyu ko mutum uku an gane ko sai ce falau annahum fi thawbin wahidin inda dukansu a tufafi ɗaya suke jumlatan gaba ɗayan su la sa'ala an afdalihim to ai da zai tambayi wa ya fi falala a cikin su kabala zalika kafin haka kai la yu'addi ila naqdi takfin dan kada daga baya hakan ya bayu zuwa ga sai an sake kwance likafanin wa i'adati a kuma sake mai da shi bayan an kwance bayan an kwance zakarahu fi aunil ma'bud mai aunil ma'bud ya ambaci wannan a mujalladin sa na uku shafi na 165 wa hadha tafsir huwa sawab mai aunil ma'abud yake cewa wannan tafsirin da shekul islam ibn taimiyya ya yi shi ne daidai wa amma ƙaulu man fassarahu ala zahiri amma ƙaulun waɗanda suka fassara wannan hadisin akan zahirinsa fa khata'un kuskure ne mukhalifun li siyaqil qissa ya sabawa yanda qissar tazo kama bayyana ibn taymiya ta kama yanda shekul islam ibn taymiya ya bayyana wa ab'adu minhu an sawab kuma in aka dauki yanda wasu suka fassara to wannan fassara tasu tafi kus tafi nesa da wato tafi nesa da daidai min man qala ma'ana thawbun wahidun qabrun wahidun to da sai zamanto wato فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية وأبعد منه عن قول الصواب من قال wanda kuma maganarsa ta fi nesa da daidai babu daidai a cikinta nesanta da daidai wato ta yi nesa da daidai shine wanda yake cewa ma'ana saubun wahidun wai ma'anar tufafi ɗaya ana nufin kabarun wahidun da aka ce an sanya su a cikin tufafi guda ɗaya wai ana nufin dukkanin su a cikin kabari ɗaya aka sa su li'anna hadha mansusun alaihi fi alhadith domin wannan shine abinda nassin ya nassanta a cikin hadithin fala ma'ana li i'adati babu bukatar sai an sake maimaita shi akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn sa'd wal hakim wa siyaq lahu wa anhu al bayhaqi wa ahmad wa tabarani fil kabir wa abu nu'aym fil hilya wa ziyadat lahu wa qala al hakim sahihun ala shart muslim wa wafaqahu adh-dhahabi wa inma huwa hasanun faqad kama sabaqa fi thalith min al-mas'ala an fahimta ko to wannan yake cewa hadisin wayannan manyan malamai na hadisi da aka ambata su sun fitar da wannan hadisin Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi ma yake cewa wannan hadisi ne sahihi ala shart Muslim wafaqahu az-Zahabi Imam az-Zahabi yayi masa muwafaqa wa inna ma huwa hasanun faqat hadisin hasanun ne kawai an gane ko kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata fi thalis wato a hadithi na uku minal mas'ala ko a mas'ala ta 32 shafi na 53 wala yajuzu naz'u thiyabi shahidi alladhi lati qutila fiha wai bai halatta a cire tufafin wanda ya mutuwar shahada da tufafin da aka kashe shi da su baya halatta ina fata an gane bai halatta tufafin da aka ainihin wato aka kashe shahidi da su to baya halatta kuma a ce da wannan tufafin ainihin wato za a bai halatta a ce da wannan tufafin kuma za a za a za a cire wannan tufafin a sanya masa wasu ina fata an gane bal yudfanu wa hiya alaihi za a lullube shi da su ne za a lullube shi da so li qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi qatla uhud saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a wayan da aka kashe a yakin uhud kaga su ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zammiluhum fi thiyabihim manzo Allah yace ku lullube su haka a cikin tufafin su mafhum da haka kaga kar a ce ai tufafin sun yi kata-kata ko sun yayyage ko sun baci da jini haka Allah yake so a kai su a sa su cikin jinin a sa su cikin yagaggun wato cikin wannan tufafin nasu da aka kace kace da su a kai su a haka da haka baya halatta a cirewa shahidi tufafin da aka kashe shi da su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zammiluhum fi thiyabihim kullal kullibe su a cikin tufafin su akhrajahu ahmad bi hadha al-lafzi imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da wannan lafazin a mujalladin sa na biyar shafi na 431 wafi riwayatin lahu a wata riwaya zammiluhum bi dima'ihim ku lullube su ku nannade su haka cikin jinin su wa kadhalika akhrajahu an-nasa'i haka imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na 1 shafi na 282 wa azahu shaukani haka imam shaukani shi ma ya kawo shi a cikin littafin sa mujalladi na 4 shafi na 34 li abi daud ya kawo wannan isnadin yace ya jingina shi zuwa ga abu daud fa wato وعزاه الشوكاني لأبي داود فوهما أبو الشوكاني سي جنجنا حديث زواج أبو داود سي كسكري با, با حديث أبو داود بني أنغانيكو وفي الباب عن جابر وأبي وأبي برزة الأسلمي وأنس cikin wannan babi an samu Jabir ya yi ruwayar hadisi mai makamancin irin wannan ma'anar da Abi Barzat al-Aslami da Anas fanzur al-mas'ala ka duba mas'ala ta 32 al-hadith al-awwal wa thani wa thalis a hadisi na farko da na biyu da na uku shafi na 52 zuwa 53 wa yustahabbu takfinuhu bi thawbin wahidin an so lillibe mamaci ko an so takfinuhu a lullube shi da likafani bi thawbin wahidin da tufafi guda daya au akthara ko fiye da daya fauka au akthara fauka siyabi wa yustahabu takfinuhu bi thawbin wahidin au akthara fauka siyabihi wa yana halatta wato mustahabbi ne an so takfinuhu a sanya masa likafani bi thawbin wahidin da tufafi guda daya au akthara ko fiye da tufafi guda biyu fauka siyabi a saman tufafinsa shi wanda ya mutuwa shahada kenan an gane na jikinsa ne ba za a cire ba amma a iya ƙara mai wasu a saman sai aka ce ya halatta an so ma bayan wato tun daga na jikinsa da aka kashe su an kashe shi da kayan yaƙi a jikinsa duk sun ɓaci da jini to a ƙyale su wannan tufafin ba a so a cire su sannan babu laifi an so a kawo tufafi ɗaya ko biyu a sake ɗorawa a saman wayancan كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يو مصعب بن عمير دا حمزة بن عبد المطلب وتقدمت قصتهما wanda kisa su ta riga ta gabata fil mas'ala a mas'ala ta 34 36 37 wa fil babi qissatani ukhrayani a cikin wannan babi akwai kuma wasu kissoshin guda biyu waɗanda suke su kuma na daban sababbi banda wayancan al'awwal wato hadithi na farko an shaddad bin al-had anna rajulan min al-a'rab wani mutum cikin larabawan ƙauye ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi sai imani da annabi wattaba'ahu yaba annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala sannan sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam uhajiru ma'ak ina so in za ka yi hijira zan yi hijira tare da kai fa ausa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi ga wasu daga cikin sahabbansa an gane ko falamma kana gazwatu khaybar lokacin da aka zo aka yi gazwatu khaybar ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam wasu cikin yayi wa wasu cikin sahabbansa wasiya ta ku kula da wannan bawan Allah ku zama tare da shi da haka da aka zo yakin khaybar ganiman nabi sallallahu alaihi wasallam fiha shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani abu na ganima a wannan yakin fa qasama annabi yayi rabon ganima wa qasama lahu kuma da annabi ya tashi sai ya raba hadda wannan mutum fa da ashabahu ma qasama lahu wa kana yar'a dhahrahum wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbansa abinda ya raba na wato kasan wannan mutum wa kana yar'a dhahrahum shi kuma yana can bayan su yana yin kiwo falamma ja'ahum yayin da yazo wa sahabbai da fa'uhu ilaihi sai suka mika masa wannan raban nasa da annabi ya raba yace a bashi fa qala ma hadha sai yace menene wannan kuma qalu sai suka ce qasama lakan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne sallallahu alaihi wasallam da yazo raban yakin khaybar sai ya raba har da kai fa akhadahu sai karba fa ja'a bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ma hadha yace amma shin Allah wannan kuma abin da aka bani fa qal sai annabi ya ce qasamtuhu laka ay rabban ne da na tashi sai nayi hadda kai qala ma ala hadha tabi'ut wato tabi tabi'tuka yace wallahi ni ba akan haka na bi ka ba na bi na bi ka ne na musulunta tsakani da Allah ba dan a bani wani abu na musulunta ba sabanin yawanci masu musulunta yanzu ko masu musulunta ƙaryar nan su je wancan masallacin su ce an koro su daga garin su ko an kore su daga gidajen su kaza kaza shi yasa sai an wayar da kan mutane cewa ba a musulunta dan mutum ya bara ko dan a tara masa wani abu ana musulunta ne dan Allah dan mutum ya addini ina fata an gane kaga sai ce wallahi ni ba wannan ne yasa na bi ka ba walakin ittaba'tuka sai dai ya makin Allah na bi ka ne ala an urma ilahuna ni so nake a harbe ni anan ya nuna wani guri a wuyansa ce so nake in naje wa yaki a samu wani ya saito ya harbe ni a wuya ya samu shahada wa ashara ila halkihi ya nuna wuyansa bisahamin da kibiyar da ke hannunsa ya nuna yace nan nake son wani ya samu fa amuta ummutu fa adkhulul jannata in shiga aljanna ni zo nake in shiga aljanna ni ba wai na bi ka bane dan dan samu wani mata'i na shiga musulunci ne na bi ka kuma ina wannan jihadin dan in samu shahada in shiga aljanna ya nuna wannan gurin fa qala sai manzo Allah ya ce da shi in tasduqillaha yasdukka in kai wa Allah gaskiya Allah zai gaskata ka Allah zai maka zai gaskata ka in da gaske kake to Allah zai bayyana gaskiyarka falabisu qalilan ba a dauki wani lokaci mai tsawo ba ba a dade ba thumma nahadu fi qitalil adu sai aka sake zabura za a tafi yakin ainin makiya addini fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yuhbal sai ga wannan mutum an zo wa annabi da sallallahu alaihi wasallam da shi an dauko shi kada asabahu sahamun haythu ashara wa kibiya ta same shi a daidai inda ya nuna فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو shi din ne dai shi din ne qalu na'am suka ce wallahi ma kin Allah wannan bawon Allah ne qala sadaqa Allah fa sadaqahu yayi wa Allah gaskiya Allah ya cika masa alƙawarin sa thumma kaffanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa likafani a cikin wata alkabbarsa wata jubba annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qaddamahu sannan annabi da kansa ya gabatar da shi fa salla alaihi ya masa salla fa kana fi ma zahara min salati cikin abin da ya bayyana na addu'ar da annabi ya masa a cikin sallar Allahumma hadha abduka kharaja mujahidan fi sabilika faqutila shahidan ana shahidun ala zalika wannan ba ya more ba wannan ya caba maka ta babban malamin mu Allah ya ji kansa da rama Dr. Ahmad Biyu ke ce yanzu wannan ba wali bane ina kungiyarsa take wace ce da wace dariƙa yake da ita ka ma ji sunansa ya sunansa saboda su addini suke ba trending suke so su yi ba an gane suna yin addini dan Allah ya dada su ba dan mutane su san sun fito ba sun faso gari na wayannan su ne masu capacity ina fata an gane wayannan su ne masu capacity muhajiran ko kharaja muhajiran fi sabilika yawa kharaja mujahiran wato muhajiran fi sabilika ma'ana allahumma hadha abduka ya allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran ya fito dan ni da niyyar hijira fi sabilika saboda wato kare addininka faqutila shahidan an kashe shi yayi shahada ana shahidun ala zalika ni shaida ne akan haka an gane ko yawa akhrajahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya ruwaici wannan hadisi a hadithi na 9597 والنسائي امام النسائي مجلد نا 1 شافي نا 277 والطهاوي في شرح المعا في شرح معاني الاثار سي الامام الطهاوي a cikin littafin sa sharh معاني الاثار مجلد نا 1 شافي نا 291 ابو عبد الله الحاكم النيسابوري a cikin mujalladin sa na 3 shafi na 595 zuwa 596 al-imam al-baihaqi cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu shafi na sha biyar zuwa na sha shida wa dala'il da kuma dala'ilin nubuwa mujalladi na hudu shafi na ɗari shafi na ashirin da biyu qultu sai na ce wa isnaduhu sahihun albani yace isnadin wannan hadisi na wannan bawan Allah isnadi ne sahihi rijaluhu kulluhum ala sharɗi muslim dukkan rijal din wannan isnadin sun cika sharaɗin imam muslim ma ada shaddad ibn al-had in ka cire shaddad ibn al-had wal lam yukharrij lahu shay'an shi imam muslim bai fitar da wani abu na hadithin ainihin wato a lam yukharrij lahu shay'an bai fitar da komai daga gare shi ba wala dair kuma wannan babu wani cutarwa babu wani laifi fa innahu sahabiyyun ma'ruf domin shi shaddad duk da bai yi takharijin wani abu daga kansa ba wannan ba zai cutar da shi ba li'anna fa innahu sahabiyyun ma'ruf saboda shaddad bin awuf bin al-had wato sahabi ne sananne wa amma qaulul shaukani fi nail autar amma magana da imam shaukani yayi a cikin nail autar mujalladi na uku shafi na 37 taba'an lin nawawi wannan ya ya ya bi imam nawawi ne akan wannan fahimtar fil majmu wanda ya kawo cikin majmu'u al majmu' fi wato sharh al muhaddab mujalladi na biyar shafi na 565 innahu tabi'iyun cewa tabi'i ne da haka kaman al'imam aliyu shaukani shi ma ya bi imamun nawawi cewa wannan shaddad bin al-had ba sahabi ba ne tabi'i ne an gane fawahamun wannan kuskure ne wazihun bayyananne fala yughtarru bihi karka rudu da wannan magana ta Imam Nawawi da Imam Shaukani Shaddad ibn al-Had sahabi ne na fata an gane lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi athani athani abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah Amin. Uhum.